shamsi liduluki shamsi kama an ce ba'ada liduluki kama an ce ba'ada duluki shamsi a kimis salata ko sumu li ru'yatihi kama an ce sumu ba'ada ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi kama an ce abdiru ba'ada ru'yatihi ne lamin anan ya zo da ma'anar ba'ada min yana zuwa kuma da ita lami ta jarra tana zuwa da ma'anar min tana zuwa da ma'anar min kamar faɗin jariru lanal faralu fid duniya wa an fuka ragimun wa nahanu lakum yawmal qiyamati afralu lanal faralu fid duniya wa an fuka ragimun wa nahanu lakum yawmal qiyamati afralu yace lanal faralu fid duniya wa an fuka rajimin wa nahanu lakum kamar ya ce wa nahanu minkum wa nahanu minkum afralu wa nahanu afralu minkum yawmal qiyamati to wa nahanu lakum yawmal qiyamati afralu wato wannan baitin akwai shahidi akan kuma gabatar da min da aka minta afalut tafril wanda ka'ida mafi yawa ta fi zuwa bayan shi afalut tafrilin amma a nan ta zo kafin afalut tafrilin ko wato wa nahnu lakum yawmal qiyamati afralu wa an tana zuwa kuma da ma'anar an tana zuwa da ma'anar man an an an kamar misali na qur'ani wala aqulu lil ladzina tazdari anfusukum wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yutiyahumullahu khairan ولا أقول للذين للذين كما أنت أن الذين هكذا كما سورة الحقات وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه فللذين آمنوا كما أنت أن الذين آمنوا domin ba wai sun faɗa musu bane suna yin dai magana ne game da su don da su suka faɗawa da sai a ce lauka na hairan ma sabaqatu muna ilai tunda za su zama muhaɗabai ne a sannan amma kaga ka kawo lamirin na ga'ibi ashe sun faɗa ne game da su ƙalu anhum sun faɗa game da mummunai cewa lauka na hairan da addinin da suke kai shine alheri ma sabaku na ilai ai ba inda za a sirga mu shigarsa ba inda za a sirga mu karɓarsa nan lami ya zo da ma'anar an lami ya zo da ma'anar an wa ma'a lami yana zuwa kuma da ma'anar ma'a lami yana zuwa da ma'anar ma'a kamar faɗin mawaƙi falon ma ta farraƙa na ka'anni wa malikan lido listima'in lamna bit lailatan ma'a falon ma ta farraƙa na ka'anni wa malikan lido listima'in lamna bit lailatan ma'a to lido listima'in li anan ma'anata ma'a kamar an ce ma'a do listima'in nuwai ratu ne wato wani wanda ya da'awar annabci shine ke faɗar wannan magana da aka kashe dan uwansa maliku shine yake cewa da shi da maliku da suka rarraba da aka kashe maliku ya zama sun rabu sai ya zama kamar ba su taɓa kwana tare ba kamar ba su taɓa kwana tare ba na ɗolin jima'in tare ko da sun daɗe suna tare sun daɗe suna tare to lami a nan ta zo da ma'anar ma'a falan ma ta farraƙa na ka anni wa malikan liduli shima'in lam na bit lailatan ma wa ka ila ita lami dai takan zo kuma kamar ma'anar ila lami tana zuwa da ma'anar ila kamar na qur'an suqunahu li baladin mayyitin sannan suratul a'rafi suqunahu li baladin mayyitin to li baladin mayyitin kamar an ce ila baladin mayyitin ne ila baladin mayyitin an sukuna huli baladin mayyitin kamar ce ila baladin mayyitin lami ya zo da ma'anar ila a nan wato wannan dai cikin din ma'anonin lami ne mun samu gudanar yanzu kenan a yafi baiti na farko an samu gudanar lilita sati kila wa tadiyati wal milki wa tabyini wa sayrurati ga guda biyar a can ko ga kuma wannan baitin an samu wajen goma sha ɗaya ko an samu anoni ya kai goma sha shida amma akwai saura guda goma aka samu a nan to goma ne to guda goma sha biyar kenan ko an samu ana goma sha biyar ta lami akwai saura tunda ma'anonin na lami na jara kawai wasu suna kaiwa wajen guda 25 wasu kuma 22 to ga sha biyar dai mun samu da sauran za mu karasa insha Allah ta'ala uhum, sai mu sake maimaita baitin لنا الفرل في الدنيا وأنفك راجم ونحن لكم يوم القيامة أفرل ونحن لكم yana nufin minkum wa nahnu minkum afralu wa nahnu afralu minkum aka sa lami lami ya zo da ma'anar min ko ana magana ne akan zuwa lami ma'anar min li yanzu ma'anar sa min wa nahnu lakum kamar ya ce wa nahnu minkum wanne ka anni wa malika lidu listima'in kamar ya ce ma'a ma'adu listima'in tare ko da mun dade a tare mun dade tare muna tare amma da muka rarraba shi aka kashe shi sai zama kamar ba mu taba kwana ba sai zama kamar ba mu taba kwana tare ba tare ko da cewa mun dade tare ma'a ma'adu listima'in ne to kadat bainal murafaini wa fi ma'amuli ma ukira aufar in kufi in aufar in aufar in kufi wa akkadat wa akkadat akan ma'anonin lami aka ce wa akkadat bainal murafaini ita lami takan zo dan takidi tsakanin murafai biyu kalmomi guda biyu wanda asalinsu murafu ne da murafu ilaihi to amma ita lam sai ta zo ta shiga tsakaninsu don takidi kamar da sukan ce la aballi zaida la aballi zaida ko a la ahan lahu la aballi zaidin to asali la aba zaidin ko la aba zaidin asali a ce la aba zaidin babu uba na zaidu wato zaidu abin da yake ya yi fice ya zamo kamar ma ba haifarsa aka yi ba ehin wato abin da yake na bajinta ya yi fice an ce la'aballi fulanin yabo ne a tsarin larabci wato abin da yake ya yi fice a ciki ya zama kamar shi ba ma haihuwarsa ake bayan da ake haihuwar sauran mutane don ya zo da abin da sauran mutane suka kasa zuwa da shi to shine la'aballi zaidin ko la ahalli amrin duk yabo ne yabo ne a tsari na larabci ko da yake aka koma tsari na wata lugar sai a ga kamar zagi ne ma ko sai a ga kamar zagi ne kamar da hausa ka faɗa mutum ma'anar la'aban li fulanin ka faɗa masa ka sai ɗauka zagin sa kai sai ɗauka zagin sa kai amma a tsarin larabci babban yabo ne an kai wato kololuwa ne wajen yaban mutum cewa abin da yake yi ya zamo kamar ma shi ba mutum ba ne wanda aka nan ya zo da abin da sauran suke kasa zuwa da shi to a nan ita lami ta zo don takidi ne tsakanin murafu da murafu ilaihi wa fi ma'amuli ma uhira hakanan kuma tana zuwa takidi ita lami tana zuwa don takidi a cikin ma'amulin amili wanda yake aka jinkirta wani amilin yana zama washi da kansa yana ta'adda amma kuma in aka gabatar da ma'amulin nasa to akan iya sa lami a jikin ma'amulin kamar misali na ƙur'ani wallazina hum lirabbihim yarhabuna to rahiba yarhabu rahiba da ra da ha babba da ba fili ne mai ta'adda da kansa za a ce rahiba zaido rabbahu ba sai an sa lami ba to amma saboda an gabatar da ma'amulin a nan sai aka sa wa ma'amulin lami aka ce lirabbihim wallazina hum lirabbihim yarhabuna aka sa wa ma'amulin lami a nan lami ta zo ne dan takidi saboda amilin ya jinkirta ma'amulin ya gabata au far'in ko reshe ma takan zo don takidi ga reshe kufi wanda yake an biyar da shi ga amilinsa wato an ce reshe a nan ana nufin ma'amuli takan zo tare da ma'amuli ma kufi da yake ya zo bayan amilin misali na farko ma'amulin ya zo kafin amilin ne lami ta zo tare da ma'amulin to amma takan zo ma tare da ma'amulin da yake sai da aka faɗi amilinsa aka faɗe shi don takidi kamar na ƙur'ani da ya fa'alun lima yuridu asali fa'ala ko da ma ba a kawo sigar mubalaga ba ai za ta yi ta'adda da kanta ko fa'ilu kawai aka kawo za a ce fa'ilun ma yuridu to amma aka kawo ma sigar mubalaga ita ce fa'alu to kuma bayan nan sai aka sake wani takidi da aka sa wa shi maf'ulin lani aka ce lima yuridu a maimakon a ce fa'alun ma yuridu aka ce alima yuridu fa'alun lima yuridu diddan takidi ne shi yasa kaga ya kunshi takidi har iri biyu ga takidi na kawo sigar mubalaga ga takidi kuma na kawo wannan lamun aham ya kunshi takidi har iri biyu kenan a to wannan ma'anonin lami kenan a sun sake maimaita baitin uhum. shi ma kwarai kuwa tunda ana cewa hafiza ga shi ma qur'ani a wani wajen ai ta yi ta'adda da kanta waya hafazuna furujahunna uhum. to a dukkanin kaga saboda an gabatar da shi ma'amulin ne aka aka yi takiri da shi lamun ba uhum. to kutul adiya tufa lamin da yake ya zo inna linsana li rabbihi lakanu shi wannan lamin ne ma'anarsa amma nonin da aka ambata na lami wajen guda goma sha sun kai sha bakwai ko ko sha shida a baiti na farko guda nawa aka ambata Eh, ila eh, an faɗi guda biyar a nan ko sannan kuma amma ba na jarra ba ne yana cikin ne nau'o'in lami ko amma shi ba na jarra ba ne a nan wannan ma'anonin guda goma sha shida din na lamin jarra ne din na lami ne na jarra to amma bayan lamin jarra kuma akwai wasu nau'o'in na lami bayan lamin jarra akwai wasu nau'o'in na lami Ah, to shi ne na lirabbihi dai lami ne na jarra to a ma'anonin nan goma sha shida wacce ya ɗauka ko baya ciki to wacce ya ɗauka eh? kanada kanada baya ta'adda da kansa kanada baya ta'adda kenan da kansa ya asalin fi'ilin yake ya asalin fi'ilin yake wanda babi ne fa'ala ne ko fa'ula ko fa'ila fa'alan kuma wace to a gaba ɗaya ba za mu iya cewa fa'ala ya fa'alu ba amma ta yi tun da fa'ala ce ya yi zamo ya fi'ilu ko ya fa'ulu ko ainal murari'i min fa'alta haisu hala min janibil kasari kalmar ne min asala fa kasir awil mun iza ta ayyunu ba arihi ma li faqad shurati law da'in qad yutuzila to ta yi nan ko da ba a samu da'in ba amma an samu shuhuratu to ya wanne ne kenan to wuce wannan ko mu kyale shi dai ma da aukan sa mu tafi da na arorin ko saura mimi shi yake bin lami mimi shi ke bin lami mimi harafi ne wanda yake zuwa don ya nuna alamar jam'i alamiri misali kamar hum to ha'in shine lamiri mimin ya zo ne harafi ne da aka sa don a nuna cewa jam'i ne ko bikum marar bikum ko wa ra'ayitukum to shi ma wannan kafin shi ne dai lamir amma mimin an kawo shi ne don a nuna cewa jam'i ne to mimi daman wannan ma'anar ita ce ma'anarsa yana zuwa don ya nuna alamiri cewa alamirin an kawo shi ne don jam'i ce wannan wato harafi ne shi yasa idan da ana so a yi irabin na kaiwa har ƙarshen masala za a lirabin marrabi kun sai a sa alba'u harfu jarin ko mabniyu alal kasar wa ku mur'a ramiru mabniyu alal rami fi mahalli jarri wal mimu harfun lidilalati alal jami yasa sai an warware ko wanne ana so a yi har ƙarshe to mimi kenan sai wanne wannunu sai nuni sai kuma nuni wato wanda yake harafi yana zuwa don ma'anoni guda uku ko hudu yana zuwa dai na farko don takidi nuna takidil muhaffafati ba sakila ba tunda ita sakila harafi biyu ce nan ko ana magana ne akan haruffa ɗai-ɗai shi yasa nuna takidil muhaffafati kamar la nasfa an bin nasiya to nuni ta zo a nan nan takidi ko kuma layin mazanna wala ya kunan minas sagirina wala ya kunan nuni ta zo dan takidi nuni takidi ce waje na biyu inda ita nuni take zuwa wato shine wadda ake kira nunul wiqayati nunul wiqayati nunin da take kare sunan fi'ili kai ya zamo yayi kama da harafi wadda aka ce ita tana zuwa tare da dukkan fi'ili idan ya sadu da ya ta lamirin mutakallim idan ya sadu da lamirin mutakallim ah, wato na nasuba wanda yake muttasili za ka ce rarabi in ka ce rarabi sai a ɗauka kamar ka ce zumata saboda rarabu min asma'il asr inda aka faɗa zuma tana da sunaye wajen 86 Ah, ɗaya daga cikin sunayen nata shine warabu da radi da rada ba don ka ce rarrabi kana nufin ya doke ni sai a ɗauka ko ka ce zuma ta kamar ka sa nunul wikaya sai ta kare fi'ilin daga a ce ya yi kama da suna ka ce rarraba ni shi ya sa ya aka ce lalle ne wa kabla yan nafsi ma'al fi'ilin tuzim nunu wikayatin walaiti kad nuzim آه، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية نون وقاية ولي وليسي وليسي قد نزم عندي فعلي guda ɗaya amma shi ba a sa masa nunin wikayati ba a baitin mawaƙi da yake cewa adattu ƙaumi ka adidi ɗisi iz zahabal ƙaumul kiramu laifi laisa fi'ili ce a zancen da yake a fi inganci ko ita laisa akwai zantutuka da yawa a kanta akwai wanda suka tafi dai kan cewa harafi ce akwai ma wanda suka nemi su ce suna ce to amma zancen dai da fi shine cewa fi'ili ce illa iyaka fi'ilin wanda yake jamidi ba mai sarrafa ba ba a ji murari in ta ba balle amri balle sauran kuma tarkibanta akwai magana akan ita kanta murakkaba ce ko ko basida ce akwai da suke cewa asali harfi biyu ne la aisa ne aka hada ya koma laisa to akwai dai maganganu da yawa akan ita laisa din nan to ita an ji ta zo tare da yar maf'uli ya lamiri na mutakallim na nasba wanda yake mutasili amma kuma ba'a sa mata nunul wiqayati ba shine wannan baitin na mawaki adattu qaumi a wata ruwayar kuma a hadidi qaumi ka adidi disi in zahaba alqaumul kiramu laisi wato disi yashi ko rairai yayin adattu qaumi na lissafa mutane na ka adidi disi kamar lissafin rairai rairai sai ka gan shi dewa ya cika waje amma da zaka dauke shi ko shi kadai ka dauke shi shi kadai ka ce ba za ka yi gini da shi yanzu nan zai rushe gara turbaya ko ita ta yi ta ruko yace yanzu kan na lissafa mutane na sun koma ga yawa amma kuma ba amfani in zahabal qaumul kiram saboda manyan mutane sun tafi laifi ni kadai na rage yake fada to wannan bai ce laisa ni ba haƙƙinsa ya ce laisa ni shi ne shi ibn malik yake cewa walaisi qad nuzim laisi ya zo a cikin waka to wato waje inda ita nuni take ma'anarta ta biyu kenan sai ma'ana ta uku ita ce wadda ake kira tanwini domin shi ma tanwini ko da yake wajen rubutu ba nuni ake rubutawa ba to amma wajen faɗa nuni ake faɗa ko wajen faɗa nuni ake faɗa ja a zaidun ji za a daldin ya ɗauri nuni ra'aitu zaidan ji za a daldin ya ɗauri nuni marartu bi zaidin ji za a daldin da ya ɗauri nuni to wannan nuni tanwini kenan wanda shi tanwinin nan wasu malaman sun kai shi har wajen iri shida akwai ma wanda suka kai shi har iri goma sha ɗaya to amma a ciki dai an faɗi cewa akwai wa'anda yake sun keɓanta da suna ko wanda yake akwai tanwinu tamkini akwai kuma tanwinu tankiri akwai kuma tanwinu muqabalati akwai kuma tanwinu iwari to wayannan guda hudun da su ne aka ce sun keɓanta da su zo tare da suna akwai ragowar guda biyu tanwinu tarannumi da wasu ma sun kawo tanwinul gali wanda su ba lalle sai suna ba ko da ba suna ba ma sa iya zuwa amma saboda karancin zuwan su shi yasa ake daukar su kamar babu ma kamar su babu to amma su wayannan dai guda hudun su suka fi yawan zuwa da tanwinu tamkini shine wanda yake riskarwa suna don ya nuna cewa wannan sunan ya kai inda ya kai a wajen zama wasu suna ba ta inda ya kama da harafi balle ya zamo mabni ba kuma ta inda ya kama da fi'ili balle ya zamo malayan sarifu inda namun ka'ida idan suna ya kama da harafi zai zam mabni ne lishabahin minal hurufi mudine ko idan kuma ya kama da fi'ili to za a yi masa lirabi amma lirabin lirabin malayan sarifu duk wani suna da aka ce wannan sunan baya sarrafa za a yi masa jarra da fata to yana da kama da fi'ili ne ta wani wajen akwai kama da fi'ili ta wani wajen to a gurare da yawa sai kama ta kai biyu dan kama guda ɗaya wannan sai a kyale ehin dai kama iri ɗaya wannan sai a kyale amma in kamar ta kai biyu ko ta haura biyu to wannan ita ce take sa sunan ya zamo baya sarrafa shi yasa misali alamiyanci kawai alamiyanci kawai ai kama ne da da fi'ili saboda me alamiyanci ta'arifi kenan ma'arifa ko reshe ne na nikira nikira ita ce asali ma'arifa reshe ce to shi yasa kamar an tsago ta ne daga nikira shi yasa kamar yadda fi'ili ne yake ake cewa ana tsago shi daga masdari ko shi yasa ta fuskan nan kaga ma'arifa ta yi kama da fi'ili to idan kuma aka kara wato alami ya kama da fili kenan ta wani wajen idan aka kara kuma da tanisi to shi kuma tanisi far'i ne na taskiri taskiri shine asali to tanisi far'i ne nasa shi yasa kamar ta kara yawa sai a ce to yabo wajen fi'il yi wajen fi'ilin shi fi'ili dai an san ba a yi masa jarra dama shi yasa shi wannan ko an masa jarra to sai jarra tasa ta zamo da ita da fataha duk ɗaya ne am da nasuba da ita da nasuba duk ɗaya ne alaman nasibar ita za a sa ga jarran ma dai wato ma'ana a masa jarra da fata wa jora bil fatati malam yansari malam yurab aw yati ba'da al radif to wannan kenan shi tanwini na tamkini kamar na zaidu kenan yani na zaidu ba ta inda ya kama da sunan fi'ili ko ya kama da harfi ba ta inda ya kama da harfi ko ta inda ya kama da fi'ili akwai kuma tanwinu tamkiri shine suna wanda ba a sarrafa ka kawo magana a kansa kana magana akan wanda yake an sani to kuma sai ka kawo wani wanda ba a sani ba kama akwai siba waihi wanda kowa ya san shi ya san ana ce masa siba waihi to amma akwai kuma wani siba waihin daban wanda sai kai ka sani wanda kake faɗa magana ba san shi ba kana nufin ka ce ka huce da siba waihin nan da kowa sani ka kuma huce da siba waihin da kai ka sani kai kadai ka sani to wannan sai ka ce marartu bi siba waihi wa bi siba waihin ahara sai kai siba waihin din tanwini ma'ana tanwinin nan tankiri haka ne irin wanda yake riskarwa sunan fi'ili kamar saha da sahin in an ce saha kai shiru daga maganar da kake amma ka iya yin wata wannan maganar da kake to ka daina ta amma ka iya yin wata saboda sa kamar ma'arifa ne amma in ana so kai shiru gaba daya in ana so a ce kai shiru gaba daya sai a ce sahin ko maha kame daina abin da kake ukufuf kama an ce ukufuf shi wancan sa kama an ce uskutu ne don ana ka daina abin da kake amma ka iya yin wani abu amma ana so ka zaura kawai kai komai sai a ce mahim kamar an ce okufuf an kulle sha'in mako kama an ce okufuf amma an tafihi amma mahim kama an ce okufuf an kulle sha'in kamar yadda sa kamar an ce uskut ne amma an ta amma an tafi amma sahin kamar an ce uskut an kulle sha'in yasa wannan tanwini ne na tankiri tanwini na uku shine na muƙabala kamar wanda ake wa jam'ul muwannas salif wanda wannan muƙabalin nuni ne da yake zuwa a jam'in muzakkar salim za a ce muslimatun to kamar a mai muƙabalin nunin muslimuna ne wannan shine tanwini na muƙabala tanwini na hudu shine tanwinin iwar wanda yadda gabata gare mu a baya akwai wanda yake iwarun allaf dan harfin akwai wanda yake iwarun an kalimatin akwai wanda yake iwarun an jumlatin shi yasa shi tanwinin iwar din iri uku ne akwai wanda yake ah, wato iwari ne daga harafi daya kamar na jawarin ko gawashin gawashin kamar gawashi ne aka shafe yar to da aka shafe yar sai aka musanyo tanwini a maimakon ta ko na ƙarin ƙarin wannan tanwinin musanyar ya ne ƙari ne asali musanyar ya ne wanda ita ce lamun kalmar shi yasa in an ce da a ƙarin ya ne irabin sai yake cikakke eh? Mhm. alal ya ilma hazufa ba to shi ko wannan tanwinin ya zama iwarun an allafi wa kima za a iya rafa ta ga jumla ismiya ko Mhm. a a iya rafa ta kuma ga fi'iliya amma ita iza a wajen malaman basara ba a rafa ta sai ga jumla fi'iliya ba a rafa ta sai ga jumla fi'iliya shi yasa ko suna aka gani bayan ta a wajen malaman basara za a ce fa'ili ne na fi'ili wanda yake mahazufi to ita a tanwini kenan wanda yake iwari an jumlatin kamar wa antum hina izin tanzuruna ana nufin wa antum hina is balagatin ruhul hulku ko wal amru yawma izin lillah ana nufin wal amru yawma iz la tamliku nafsun li nafsin shay'an lillahi to a tanwinul iwari an a jumlatin kenan a to wannan kenan ne lokacin na ya yi ko na man da shi asalin baitin mun ka karanta shi da yawa ko yanzu ya rage a sai ha ko Eh? Eh? na na na shi ma'anan nunin to gobe sai mu tashi a ko ran litinin insha Allah ta'ala ko lokacin ya ta kama da la nuni ko Ah, an faɗi cewa tana da ma'anoni hudu an faɗi akwai nuni wadda take ta wikaya ko an faɗi nunin tanwini kuma ko an faɗi wacce ce kuma ta uku ta takidi muhaffafa to wacce ce ta hudun ita ce ba a faɗa ba ita ce wato nunin da takan zo don ta nuna jam'i kamar misali a luggar da sukan ce luggar da sukan kira ta akalonin baragis kamar ka ce ya kumnan niswatu ya kumnan niswatu to wannan nunin alamar mata ce ba suna ba ne harafi ne ko da yake akwai sabani wasu malaman nahawun suka ce kamar anan an niswatu din sai ya zamo mubtada ya kumna kuma jumlar da ta gabata ta zamo ita ce labari a bisa wannan tawilin ya zamo nunin suna ce ba harafi ba ce shi yasa ba ta cikin wanda muke magana kenan a kansu tunda dai a nan muna magana ne akan haruffa kawai yahin to ita ce ta hudu ya kumnan niswatu kamar yadda ka ce kamun risa to akwai kauli da cewa shi wannan wawun harafi ne wanda yake nuna alamar jami'i kawai akwai kuma kauli da cewa ah, inda kace kamun rijal to shi a rijal din mubtada ne dole kamun ita ce labari kamar yadda yake aka yi tawilin fado ubangiji subhanahu wa ta'ala wa asarrun najwa allazina zalam hal hadha illa basharun mislukum ah to wannan kenan sai wa ah, ha'i ko ha eh to wawun ne da farko kafin ha to sai wawi shi wawi wato wasu suna cewa yana zuwa da ma'anoni takwas ko da yake ma'anonin nasa sun fi takwas amma wasu suka ce muhimman ma'anonin nasa guda takwas su ne wanda mawaƙi ya faɗa a baituttuka guda biyu da yake samanu wawatin lina hawiyin wala tazid alaiha inda kulli mantala samanu wawatin lina hawiyin wala tazid alaiha inda kulli mantala samanu wawatin lina hawiyin wala tazid alaiha inda kulli mantala wahalun ko wahalu arfin wahalu niftida niftida wato alifi ne amma ake yin naƙalu saboda nan wancan talwinin halu din wahalun ne amma aka yi naƙalu ya koma halu niftida jawadiya jawadiya wawu samanin wawu samanin rubba ƙasamun ma'iya wawu samanin rubba ƙasamun ma'iya saman wawa tilina hauyi wala ta zid alaiha inda kulli man tala adfun وحال مبتدا جوابيا واو ثمان رب قسم مئيا ji yadda mai manzumatu kawai irabi ya faɗi ma'anonin wawo wanda yake a wasu da yawa ya dace da shi amma akwai guri ɗaya ko guri biyu da yake sun bambanta da shi shi dai wannan ya kawo saman wawa tilin hauyi akwai waye guda takwas ga malaman nahau akwai wawi guda takwas ga malaman nahau ba wai ga malaman lugga ba malaman lugga su wawun ya fi haka ya kai wajen ishirin da wani abu inda akwai irin su wawun lamiri kalu da'u da makamantan su duk irin wannan wawi da wawi wadda take mubdala da wawi wadda take asliya da sauransu duk wannan malamin lugga yana bincike akai to amma shi malamin nahau ya fi bincike akan amili ko ma'amuli ko amal shi yasa ba ainihin yana bincike ne akan ma'anoni na lugga ba a'a akan amili abinda yake haddasa lirabi ko ko ma'amuli abinda aka haddasa wa lirabi ko kuma amal shine lirabin da aka haddasa masa Mhm. wannan su ne abinda shi malamin nahawi yake bincike shi yasa sai abinda zai taba wa'annan sai abinda zai taba ɗaya daga cikin wa'annan sannan shi yake cewa zai magana akai in ba haka ba sai ya kyale malamin lugga saman wawatin linahawi akwai wawi guda takwas ga malaman nahawu wala ta zid alaiha kakkace za ka ƙara ko ɗaya a kai ba wata wawi bayan wannan guda takwas ɗin da malamin nahawu yake da magana a kanta inda kulle mantala wurin dukkan ma'abuta ilimi wurin dukkan wanda ya karatu inda aka ce wanda ya karatu ana nufin wanda yake da ilimi wato an saki lazimi ne ga malzumansa to a majazi ne mursali kenan ya ce wato adafin ko mu fara haddace baitocin kafin mu bayanin su ko kuwa a fara haddace su ko su nan baitocin samanu yawu yakan zo dan adafi shine ma asali a cikin harufan adafi ko yana zuwa dan adafi sai dai shi in ya zo dan adafin yana zuwa ne dan zarar hadawa ba cewa tare ba wawi wajen adafi a wajen mafi yawan malamai ba yana zuwa don cewa tare ba yana zuwa ne don zarar haɗawa in ka ce ja a zaidun wa amur zaidu ya zo amur ma ya zo sun yi kawai tarayya a cikin cewa sun zo ba wai ana nufin sun zo a tare ba ba lallai sun zo a tare ba ta yi sun zo a tare ta yi ba su zo a tare ba hakanan kuma ba ta nuna tartibi ita wawi yayin ba ta nuna tartibi shi ne abin da mafi yawan malamai suke kansa shi yasa dan ba ta nuna tartibi shi yasa wasu masababin suka tafi akan cewa ai a wajen alwala tartibi tsakanin farillan alwala ba farilla ne ba sunna ne sunna ne lakin na fit tartibi qul bi sunnati yanda ne nazmi ibnu rushd yake fada ko lakin na fit tartibi qul bi sunnati sai dai tartibin nan yadda aka faɗa a baya cewa ko wajibi ne aka kawo dalilai da yawa cewa kamar irin su ibn ziyadin da wasu malaman madina almajiran imam malik duk sun tafi kan cewa tartibin nan wajibi ne wannan zancen ba shi ya fi shuhura ba saboda wawi ba yana zuwa don tartibi ba inda yana zuwa don tartibi da sai ya zama dole a yi dole a yi a fara wanke fuska sannan dole a wanke hannaye sannan dole bayan an wanke hannaye a wanke kai ba ko ba haka aka ce ba cewa aka yi sunna ne a zancen da ya fi shuhura a masabar mu ko da yake akwai kauli da cewa tartibin wajibi ne a masabar ta mu ko kamar yadda yake a masabar shafi'awa da mu ibn ziyadin qala hu fil masabi wal madaniyuna ka bi musabi wallahu fi tanzilihi kan rattaba واستقبله نبينا والصوابة عند ابن رشد لازم ابن رشد yake fada to amma dan in muka duba qur'ani za mu ga guri da yawa inda yake an yi amfani da wawun ba dan tartibi ba kaga shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka ma wasayna bihi ibrahima idan da wawi yana zuwa dan tartibi bayan an ambaci annabi nuhu sai ambaci annabi ibrahim amma kafin a ambaci annabi ibrahim sai da aka ambaci annabi wallazi auhaina ilaika wa ma wasaina abihi ibrahima wa musa wa isa ana kimu dina wala ta tafarraqu fihi wawi ba yana zuwa dan tartibi ba akwai dalilai da yawa da aka kawo dai kan cewa shi wawi ba wai yana zuwa dan tartibi ba shi yasa yanda suyudi yake fada a cikin faridarsa alfiyarsa ta nahau farida da kuma a cikin kakwabu fadi na usulul fiqh yake cewa لمطلق الجمع لدى البصرية الواو لا ترتيب أو مئية لمطلق الجمع لدى البصرية الواو لا ترتيب أو مئية لمطلق الجمع لدى البصرية الواو لا ترتيب أو مئية كما أن بيت كوزاري كو musamman na basara akwai saɓani mai yawa kuma akwai hukunce-hukunce da yawa da suke ginuwa akan wannan saɓanin akwai hukunce-hukunce da yawa na fikihu da suke ginuwa a kan wannan saɓanin misali daidai shi ne wajen tartibi a alwala tartibi bayan alfara'il wanda an san cewa a masarar mazancin da ya fi shura shi ne cewa yana cikin sunnonin alwala ko ba yana cikin farillan alwala ban an da cewa wai tana zuwa dan tartibi ne sai a ce ya a farilla tartibin farilla wato tartibin farilla ne tun da an yi amfani da wawan ashe ko tun da an yi amfani dole a yi tasibin kenan in ko an ce yana tana zuwa ne limit lakil jam'i kenan sai zama tartibin ba farilla ne ba sai ko duban cewa kawai anan sallallahu alaihi wasallam haka yake yin alwala sai ya ce to ai sunna ce ko sunna ce to wannan kenan ne sai sai mu tafi zuwa wurin kenan ko cikin yasiri ne akan ita wawi ko dan faɗa cewa tana da ma'anoni guda takwas akwai wawul adafi an yi bayanin ta ajiya da aka ce tana zuwa da mutulakil jam'i kawai ba dan tartibi ba ba dan ma'iya ba to bayan nan wato ita wawul adafi akwai guraren da yake take banta da ita kadai ce za ta iya zuwa a wajen ita wawul arfi akwai wasu gurare da dole sai ita ce za ta iya zuwa ba ita ce kawai harafin adafi ba harufin adafi sun kai tara ko ma goma bayan ta akwai guda takwas ko guda tara to amma akwai wasu guraren da dole sai dai ita a ban mata misali kamar yadda mai asiya yake faɗa wasu su biya arfan lazi layi guni matbu'uhu kasaffa haza wa bani wani fi'ilin yana zuwa wanda dole yana bukatar a samu fa'ilansa guda biyu wani fi'ilin dole fa'ilansa sai sun kai biyu fa'ili ɗaya baya yiwa misali kamar yin sahu mutum ɗaya ai baya yin sahu in an ce wane ya yi sahu za a ce dawa ko da suwa ko tarayya wane ya yi tarayya to da waye tarayya mutum dai baya tarayya da shi kansa shi kadai in an ce an yi tarayya ma'ana akwai biyu ko fiye da biyu ko fada ba a cewa wane ya fada da ba da wanda ya ato bai fada ba kenan mutum ba ya fada shi kadai to irin nan guraren dole sai ita wawi ita kadai ce za ta iya zuwa kamar misali za a ce isdaffa haza wa bani misali shi ibnu malik din wannan da shi da ɗana sun yi sahu to anan dole ba dama a ce dafa haza fa bani ko summa bani ko awi bani ko sauran harufan adafi ba wanda zai zo anan dole sai ita ba sai ita ba hakan nan tasharaka zaidun wa amrun nan dole sai dai a sa wawi ba a ce tasharaka zaidun fa amrun ba ko in ta zama zaidun ta sama zaidun wa amrun dole a ce wa amrun ba dama a ce fa amrun to bayan nan akwai wasu gurare kamar guda goma sha shida banda nan inda yake ita wawi ita ta ayyana ta zo don adafi akwai wasu guraren sun kai wajen goma sha shida bayan nan wajen wanda dole sai ita wawi ce za ta iya zuwa a matsayin harafin adafi to wawi ta biyu ita ce halu wa halu akwai kuma wawul hali akwai kuma wawul hali ita wawul hali a karatunmu na balaga an faɗa cewa akwai wa'yansu gurare da yake dole ita wawul hali ita ta dace ta zo inda daidai aka ga wawul hali ta zo an san halin ya zo jumla ne halin ya zo jumla ne shine za a bukatu zuwa cewa a sa wawul hali an faɗa a karatun balaga cewa idan ita jumla ta zo a matsayin hali akwai inda yake a iya yin rabdinta da wawi da kuma lamiri akwai inda yake ba dama a sa lamiri ɗayan wawun sai dai a sa lamiri kawai akwai kuma inda yake sai dai a sa wawun sai dai a sa wawun kawai ba a bukatar lamiri misali kama ja a zaido wa shamsu tsali'atu zaidu ya zo alhali sannan rana ta riga ta fito a nan ba wani lamiri wanda yake ya koma kan sahibul halin a cikin jumlar halin a shamsu tsali'atun din ba wani lamiri da yake ya koma kan zaidu to a nan dole sai dai a sa wawu shine inda yake jumlar halin ta zo jumla ce ismiya mubtada ne da labari to wannan dole sai dai a sa wawun kawai sai dai a sa wawun akwai inda yake kuma sa wawun sansan ba zai yiwu ba kamar inda yake jumlar da yake ta zo hali amma ta zama fi'ili murari'i ne musbati sannan ba dama a sa wawun kamar na wala tamnun tastakasiru tastakasiru din nan hali ne ga shi fili murari'i musbati to ba dama a sa wawi a cewa tastakasiru a nan ba wajen sa wawi ba ne tastakasiru din jumlar a mahallin nasu ba take hali ce akwai nan sai dai lamirin ka sai dai lamiri anta wanda yake ya koma kan shi anta din fa'ilin tamnun mahazufi mustatiri wujuba shi ma tasakasur din akwai wato anta wanda yake mustatiri wujuba shi yasa nan sai dai a yi raba din da lamiri kawai akwai inda yake kuma sa iya zuwa gaba daya kamar misali lima tuzuna ne wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum to dole wa qad ta'lamuna din hali gashi an yi rab dinta da wawun da kuma lamiri akwai wawi wa ga kuma lamiri lamuna ta'lamuna wannan lamiri ne ya koma kan shi sahibul hali shine wawun na tuzuna ni wannan lamira shi yasa inda yake inda aka ce ba a sawa a fi'ili murari sai inda yake fa ba a fare shi da kad ba amma an fare shi da kad wannan sai a sa ita wawun tare da lamirin gaba daya irin kamar wannan waƙat ta'alamuna anni rasulullahi ilaikum lima tuzu da ne waƙat ta'alamuna anni rasulullahi ilaikum to ita dai wawi ta kan zo ta hali akwai wawul hali ita ce irin wannan to za a iya fidda kamar wawul hali guda goma a ƙur'ani wawul hali guda goma a ƙur'ani halun wa halu eh kamar ne